والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، يجب لك رسولنا لساق أهل به درس من جبات من كرمت وتجزئية da malamin ya gaya mana yadda aka samu sabani tsakanin mamu da limamin sako so wasu daga cikin yan uwa sun nemi da Allah a maimaita wannan darasi wannan ya sa yau iya nan din zamu sake maimaitawa sai ya zama dai kamar yadda muka ce ran nan insha Allah sauran mu darasi biyu da Allah cikin littafin sai mu kare shi inda za a maimaita din yana da alaƙa ne da inda yake cewa wa idza qama imamuka min rak'atayn ko idan limaminka nan yana yana magana ne da kamar mutum daya yake yi kamar mutum ɗaya ne tare da limaminka sai ce idan limaminka ya miƙe daga raka'a biyu fasabbih bihi to kai masa tasbihi ka ce subhanallah don ya fahimci cewa ya yi kuskure ma'ana miƙewa daga raka'a ta biyu shi ne maimakon ya zauna ya zaman tafiya sai bai zauna ya zaman tafiyan ba kawai sai ya miƙe tsaye kaga zai raka'a uku kenan a jere to miƙe wanda ya nan kai sai ka ce masa subhanallah fa in fara arba amma in ya rabu da ƙasa har ya miƙe to shi ke nan fatba'ahu ka bi shi kar ka ci gaba da zama domin abin da ya bari nan sunna ne shi ne zaman tafiya tunda kuwa sunna ne kabli za a yi saboda barin ka to ka miƙe ka bi shi sai ce wa in jalasa fil ula wannan ya gama kenan sai ce amma in ya zauna a raka'a ta farko ma'ana bayan raka'a ta farko limamin ka ne kuna sallah da ya raka'a daya sai ka ga ya zauna a ka'ida ko ana zama ne na farko bayan an yi raka'a nawa biyu to shi sai ya zauna aw fi salisati ko kuma ka ga ya zauna a raka'a ta hudu kamar a sallar azhar ya ta uku kai wato ya zauna a raka'a ta uku kamar a sallar azhar ko da asar ko isha'i ya yi raka a uku kamata ya yi miƙe ya ƙaro ta hudu sai ya zauna haka ne sai ka ga ya miƙe ya zabura ya yi sama ya zauna kai haka ne ko yawwa maimakon ya miƙe ya kawo ta hudu sai ya zauna mu maimaita nan ya ce wa in jalasa fil ula in kun zauna a raka'a ta daya ma'ana bayan ya yi raka'a ta daya maimakon ya miƙe ya kawo ta biyu sai ka ga ya zauna أو في الثالثة تكون ما يزونا ركعة أخو معنى بانيا ركعة أخو قائدة إكت يمي يميكي كاو تهدو وسيد يميكي إن بس يزونا هذا دي يزونا إلا بيداتي با أكرم سيتي فقم وكيتم كميكي في يزونا كو وكي كميكي كتفتو هدو كجلاشي إن يتنو زي بيو يوه ولا تجلس مع أبو كنت زونا تعلمشي wa in sajada sa'a wahidatan in ku sujada ɗaya ce yayi maimakon ya ƙara ta biyu sai ya miƙe kenan ko shine wata raka saniya ta sai bar ta biyu fa sabbih bihi to nan ma kai masa tasbihi sai ka ce subhanallah shi kuma alhamdulillah harkar sallah tana da wata kasuwa in mutum ya manta wani abu an yi masa tasbihi a matsayinsa na limami sai ya tuno in dai ba rikicewa ce ta yawa ba saboda galibi kuskuren da mutum yake a sallah yana dab da zuciyarsa hatta ko a wajen karatu ne za a ga mutum za a ga in ya yi kuskure ko ba a tada shi ba zai ji a jikinsa ya yi kuskure amma ya rasa wurin shi yasa amfanin a tuna masa sai ya dawo ya dauka daga inda wato yayi haka ana ce masa subhanallah na zuciyarsa za ta za ta tafi yawo nan da nan za a ga ta ko abin da ya manta din to sai ke cewa fasabbih bihi ko yawa yace wala taqum ma'ahu amma karka miƙe tare da shi illa an takafa akbar ruku'ihi sai idan ka ji tsoron shi fa wannan mutumin har zai kulla raka ga shi a wannan raka'ar misali mu dauka kamar da muka bada misali yanzu kuna sallar azhar da kai da liman da ya raka'a ta farko a raka'a ta farkon ya yi sa goshinsa a ƙasa sau ɗaya sujada da ya ɗago me zai yi a ƙa'ida zai zauna sai sake koma sai sujada ta biyu ko to wannan kanan da ya yi sa goshinsa a ƙasa ta ɗaya da ya ɗago ɗin nan sai tsammanin a sujada ta biyu ya yi sai miƙe ce kaga ya bar sujada ɗaya yawwa to shine sai aka ce kai kar ka bi shi ka saurara sai idan ka ji tsoron zai kulla raka'a kai masa tasbihi ka zauna la'alla in kai tasbihin nan zai tuno cewa ya bar ruka sujada sai dawo ya zauna ko sai yi sujada sai ka bi shi kaga an gyara sallah sai kuma ku ci gaba daga baya sai ba a ji saboda miƙewar da to amma sai ya ki dawo ya miƙe ya ci gaba kawai sai ka ji ya ci gaba da karatu alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim zai je kuma har ya gama ma ya yi sura ma ya yi ruku'u in ya yi ruku'u ku kaga ya kulla sabuwar raka a kai nan an barka a lalatacciyar raka yawwa to sai ce fasba'ahu in kana tsoron zai kulla raka a bi shi sai ce wala tajlis ba'da zalika ma'ahu to daga nan kuma ko raba gari kar ka sake kuma zama tare da shi la fi saniyatin wala fi rabi'atin kada ka sake zama da shi ko a raka'a ta biyu ko a ta hudu ai fi za'amihi nan lalle ka sa fi za'amihi ma'ana a shi a lissafin sa yadda yake gani yadda yake rayawa ma'ana tunda mun bada misali da azhar wannan mutumin da yayi shi liman da yayi raka'a ta farko bai mata sujada ɗaya ba yayi guda ɗaya kawai da ya miƙe sai ci gaba da karatu kai sai ka ji tsoron zai yi ruku sai aka ce me ka bi shi to da ka bi shi kai a itikadin ka a yadda kake lissafi wace raka'a kuke yi ta farko kuke saboda ta ɗaya ta lalace ta liman ta ɗaya ta lalace shi ko a lissafin liman har yanzu a raka'a a ta biyu yake to da ya fatiha sai ya yi sura ya yi ruku'u sai ka bi shi ku fatiha da ayi ku ruku'un nan ku dago daga ruku'u ya tafi sujada dukka bi shi idan yayi sujadan nan ta farko yayi ta biyu a lissafin sa me zai zama zai yi a matsayin yayi raka'a biyu ko to shine ma'ana sani ya ce shi a gonsa to kai kar ka zauna tare da shi shi ne ce wala tajlis ma'ahu kar ka zauna da shi la fi saniyatin wala fi rabi'atin a wannan raka'a ta biyun kar ka zauna da shi sai ka miƙe saboda kai yanzu raka'a nawa kai ɗaya kai sai ka miƙe ka jira shi ya gama abin da yake sai biyo ka ka ga wani abu kusa da biyun mai ko yawwa a sai ce wala fi rabi'atin haka nan da zai ci gaba shi bai damu da kai ba bayan ya yi zaman tahiyyar nan ta farko a lissafinsa ya miƙe zai kawo ta nawa ta uku to sai ka bi shi dai ci gaba amma binsa da za ka yi kaga zai karanto fatiha ya ruku'u ba zai sura ba saboda shi alisafin ta uku yake sai ka bi shi sannan kuma in ya yi wannan sujada ba zama zai ba tashi zai yi tafi da hudu to dai ka bi shi har yanzu in yi ta hudun nan to a nan ne bayan ya yi sujada ta zai mai zai ce zai zauna ya tahiya tahiyar ƙarshe zai sallama to a nan gun in ya zauna tahiyar nan kai ma sai kuma sai ka miƙe ka rabu da shi mun ci abin shi ne ma'anar la wala fi rafi a cikin sai ya gama abin da yake yi wanda yake tsammani ta iya ce zai sallama in ma yi sallama kaga kun yi sallama ko rabu kenan to kai sai ka ƙaro wannan raka'a ta hudu wadda ka yadda yanzu ita ce ta hudu shi yana ganin ya gama ko sai ka yi ruku'un ko ka yi sujada sai kuma dama ya sallama ya sallame ka sai kai sallama sai ka ga masa akar maka Allah ka ji fa ka ji nayi tasbihi baka fahimce ni ba a lokacin kuma shi sai mi sai kawo wata raka'ar don wancan ta lalace sai kuma ya sujada bayan sallama mun gane abu a yau to shine sai ke cewa fa idza sallama gashi nan na riga shi faɗa ya ce in yayi sallama shi limamin fa zik rak'atan ukra kai sai ka kara wata raka'ar daban badalan min ar-rak'ati allati alghaytaha a madadin raka'ar da kai watsi da ita baniyan kana mai gini ba mai ƙaza'i ba in an ce ƙara'i tun da raka'a ta farko ce ta lalace inda ƙara'i aka ce to sai kai fatiha da sura amma baniyan abin da ake nufi za ka karanta fatiha kawai ba tare da sura ba a wannan ta hudun da ka miƙe kana jiran liman ya sallama ka yi ta kai kadai mun gane abu insha Allah yawwa sai ce wa tasjudu qabla salami sai kai sujada kafin sallama saboda me ka bar zaman tahiya ko yawwa haka kai ta bin liman yayin da janka ba kai zaman tahiya ba ana ataka anaka lissafin ataka sallar fa in kuntum jama'atan in ya kasance ku jama'a ne da yawa yanzu an dawo jama'a da yawa ko sai ce fal afdalu abin da yafi lakum gare ku shine an tuqaddimu wahidan sai ku gabatar da mutum daya daga cikin ku yutimmu bikum ya zama shine limamin ku cika muku sallar tunda kuna da yawa liman dai wannan ya fidda kansa ko an masa tawaye a aikace yau sai ya zama a cikin ku sai wani a tura wani sai yi shi kuma saboda bai ya ki yadda da subhanallahi ku ya tafi shi kadai daga bayan ku kai sallama sai ku ga masa maka ga inda ba mai tsabar ta wurin kai bane duk irin wannan abin da zai ga jama'a an watsi da shi an sake sabo dole ya fahimci cewa fa ga abin da ya faru to amma wannan yana lissafawa ne faradiyat ne al-littaf a harkar fiqh wannan abubuwan suna kiransu faradiyat faradiyat shine a farlanta abu da zai auku yau ba lallai ya zama ya auku ba amma malamai sukan faɗi cewa in abu kaza ya auku ga yadda za a yi in abu kaza ya auku ga yadda za a yi galibi a mazhabobi da yawa suna wannan a wajen fatawa ne malamai ba sa san irin wannan kamar al-imam malik ibn anas shi da kansa yana yana ana kuma yana jin haushin ɗalibi ya zo ya tambaye shi abin da ba a yi ba mun fahimci abin misali abu ne bai faru ba sai kawai ka zo ka ce yanzu akar wakan lahu da za a yi kaza da za a yi kaza da za a yi kaza ya za a yi sai ce ka tafi sai ran da ya faru ka zo ka tambaye ni wannan shine ake ce ma yan ara'aita har ma sunan su ara'aiti yuna eh eh ara'aiti yuna ake ce musu a wancan zamani yawa malamai ba sa san irin abin da ara'aiti yuna suke sai sai ka koma sai ka ga abin ya auku sai ka zo ka tambaya sai a baka amsa hukun a musulunci ba abun lissafi ne da ka a teku in an yi kaza za a yi ba to amma a rubuce a cikin littattafai wasu mazhabobin su rubuta irin waɗannan matsalolin wasu kamar har ma akwai abin da suke ce ma alghaz alghaz sun jam'in lughaz lughaz shine abin da ake nufi wa abun wasa kwakwalwa a wasu mazhabobin na fiqh har suna da irin wannan yadda ka san wasa kwakwalwa za a rika cewa da za a yi kaza in za a yi kaza in za a yi kaza me zai faru yawwa ko a zo ana cewa misali ina wacce sallah ce mutum zai yi zai mata abin nan zai mata zama hudu ita ko raka uku ce kun san sallah yawwa sallar magariba to irin waɗannan abubuwan wani bai faru ba ma sai a kawo kawai saboda a ce mutane su wasa kwakwalwarsu to irin wannan akwai su a littafin fiƙi duk da dai wannan ba lallai zama yana ciki ba bayani ne ne da in abu kaza ya auku to ga yadda za ka yi tunda yakan auku din daga cikin lamuran mutane to sai mu tsaya nan insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi wa idza zada al imam sajdatan salisatan fasabbih bihi ko Allah mu yi kala mana ilimi mai amfani da fahimta da aiki da shi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين